أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله الكريم السلام عليكم من دا كان كراتون من هذا سيم مايكي صلى الله عليه وسلم wato zama na goma sha takwas haji ko a cikin littafin sai muhammad na alabi al-maliki al-hassani wato tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya muna cikin magana kan sai da zai na mafin tujashin ne ko mun faɗi yadda aka yi aurenta mijinta na farko sai na zaidu ɗan harisata kuma kullum zai je ta bayar su laka mun izini ya sake ta kullum annabi dai na ta suka rike mata kaci tsoron Allah to Allah ya nuna ni sallallahu auren ba zai je ko ina ba amma shi ko baya so ce bayyana masa an gano wannan shine abin da Qur'ani ya wa tukfifi na su kamar Allah kana koyi a zuciyarka abin da Allah zai bayyana me Allah zai bayyana mutuwan auren da kuma ƙarshe annabi ne zai aure ta wata shan nasa wallahi ban ta sha kuma kana jin kunyan mutane kada ce ai ya auri matar ɗansa ya auri matar wanda ya tabbata shi da a baya shi ne kawai to kowa malaman tarihi suna ce mana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an ashadda haya'an min al-azra'i fi khuduriha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi budurwar da take cikin a kaddara a ce budurwa wanda aka yi aure wanda za ce za kai ta gidan miji tana tana lullube to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ta jin kunya to a ƙarshe wata ran kawai bishara dan sallallahu alaihi sai sake ta ne ya sake ta ya zo lani ba na sake ta cikin Allah na da shikenan da ta gama idda sai ga wahayi ya sauko daga sama falamma qada zaidu minna wa tsaran zawwajnaka da zaidu ya sake ta ta gama idda ya sallai sai ba wai muka umarce ka wai ta ba akwai bambanci tsakanin mu umarce ka kawai da ko mu aura maka zawwajnaka mu aura maka ita tana matsar mata da sallallahu alaihi wasallam tana ce musu zawwaja kunna ahali kunna wa zawwajani Allah min fawqi samawati sab'i tunda wai ai da kisan yake so ko tace ku iyayen ku suka aurar da ku wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ba uba ko uwa ta aurar da ni ba Allah ne ya aurar masa ni in akwai abin da ka ta alfahari da shi wannan ana gani to aka daura shi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shirya walima sai dina anas dan mali yana ce annabi sallallahu alaihi wasallam mana walima muka ci abinci da nama da masa kamar auren Zainab binti Jashin ba a waliman ne ma da aka taba gida annabi ana ci abinci lokacin ayatul hijab ba ta sauko ba ayan kule ba ta sauko ba mutum zai zauna yana cin abinci da matarsa da da abokin shi hannu ma na taba hannun lokaci ba wani abu shi za shi ramu zuciya ta birge ka Allah ne muke ganin da lamura ke tafiya yanka shiru ana ganewa sai daga wanda yake ba shawara da ta suka suka ce ba majalisar da ta sai dokar ba ana ganewa Allah ne daga zai duba abin ya ce bai yi ba ana cikin iko sai Allah ce wannan abin a fa'a daina an yi zuwa tsoron kwazon daga Allah zai hana tunda Allah bai hana ba tukuna haka zai bar jama'a to shine sai aka yi wannan da aka yi walima aka abinci ana zaune tsakar gida ne sana cikin abinci an gama an watsi sauran mutum uku suka ki watsiya suka zan sana tashar take hira a nan zula sana da kunya in yabto zai gansu in yan shigo zai gansu ba su tashi ba sai koma ba zai musu magana ba su kuma sai hira suke yi shi ba zai magana ba da kunya suna ta yi suna ta yi shi ne ƙarshe wannan ayu suka sauko ya lazina amanu la tadkhulu buyutan nabi daga yau illa an yi zan da ku ila ta'ami ko da na walima ko ba na walima ba ta'ami ne amma gaira naziri na ila ba ku shattace da gaba ba a yi ta ku ƙara shiga gidan manzala sallallahu alaihi wasallam ba in ba muku zina an kira ku ba an ce ku zo ku ci abinci nan ma ba ku zana wai tun in ba a sauke abinci ba kun zona ku shantake kuna jira ya nuna ana ganewa a gaina naziri na ina walakin za ta yi tun in an gaice kan farkun da ku shigo amma wai za ta yi tun kuna gama ci abinci ku watse wala mun sa ni da ba ku shantake yadda kuka yi a wannan walima na sai da zina bintu jashi بن ابن رياب الأسدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها باكو شرطك ولا ولا مستأنسين الذي حديث كسي فكتو كويتا إبي وجنا كوا دشي ربا استئناس شنو دبي كوا أنت استوحشا يا زونا يا كبا كوا إديكي يا زنا با كوا سمعك استأناس كما دبي كوا daga insu da washi washi daba insu kuma cikin al'umman mutane ana ganewa har suna cewa ai akan ce mutum jinna ne sara majuna da annahu khalaq al-jinna fa sara majuna min al-jinn ana ganewa in mutum ya cikin community na mutane shiga na aljanu ya fara canza behavior zai ce to shi ba aljani wani amma ya zama aljanannen mutum shi ne majnun ɗin shi ma aljani ya ga cikin mai daɗe ki koma gida to ran da ya kuma sai ce masa masu susu yadda suke ce mutum majnun shi kuwa daga insu ne ana gana sara maza mansusa kamar da yin mutum ne sara majnuna wala musani su ne ba ku ta tsaye jina kyau da yadda hira ba saboda ne kamar an tambaya ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya jama'a ka san cutar da annai ba karamin abu bane ko a zaman hira fa kai ka cutar da annai bala'i ne sai ga jibril da wahayi akan hira ne ba zagi ba hira ne na masoya dan walima ya kawo alheri ne ko ba alheri bane kuma ga yadda su aka yi amma in dai wannan zai takura manzon Allah to Allah ba zai bari ba faccin mutunci ko zagi ba hira inna zalikum kana yu'zin nabiyya hakan na cutar manzon Allah sai ya tayi ku sai ji kunyan ku ya kasa yin magana wallahi la yastahi min alhaq Allah ba zai ji kunyan ga muku gaskiya ba ana ji bai za ta tumuna matan daga yau ma an sa duka ba yadda kuke shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya shiga wance umurmin cikin wance ba ni kaza ko kuma na kawo kaza ko kuna magana su gaba da gaba ba daga yau matan manzon Allah ma sai za su altumuna mata'an fas'aluna min wara'i jab duk abin da ku tambaye ku tambaye su bayan Allah bude kaga ayatul hijabi kenan aya da ta wajabta kule wa mata kar su ga gamsuwa da maza kar su gansu su ma kar su gansu mata na aure zalikum aqarru qulubikum qulubi wa ma kana lakum an tuzu rasulullah har abada Allah ba zai bari ku cuci manzansa ba nan kuma wani ne bai gaya wa kowa ba shi kaɗai ya raɗa wa kansa shi ma bai ya san Allah ya ci shi tunda musulmi ne ba zan ce bai san Allah ya ci shi ba ya ce duk randa mai gida ya riga su gidan gaskiya to shi ko in Allah ya so ya kama wance sai yana da sai da shi bai gaya kowa ba to an samu wani kwanda shi wauta ya bayyana cewa ya zalla wannan matar ta kuma zana ka bar mu ita wani ba kauye da ya zai masa rashin hankali to dukan su bi sai Allah ya sa tsumagiya tsula musu durina ba su kaɗai ba duk namijin da ya kira kansa namiji har alƙiyama ta sai da sha durinan nan wa ma kana da kuma tuzu rasulullahi wallahi ba ku isa ba ba ku isa ba Allah ya sa muku dai na gani ku cuci manzon sa wala an tankiu azwajahu min badi abadan ba ku taba wurin mata da bayan da cewa in mai gida ya tafiya to ko mai gida ya tafi har alƙiyama ta tsaya mata nai ba na wuri bane ba na wanda wani zai aura bane ba wacce wani zai aura bane a ne mutum shi yasa a cikin matan da aka haranta na din din din mu'abbadatu guda 25 dole a gaya maka matan manzon Allah ina ba ka gansu amma saboda wani ya tsokana muka wannan dorina kai ma sai an tsamga ma ita inda baka san an gaya maka banda matan manzo Allah ko baka gansu ba sai shaida ta gaya maka inna zalikum kan da aziman saboda wannan magana babbace a wurin Allah introduce an wanda ya bayyana kenan yayi na wauta autufu wanda ya koyi bai gaya ko ba kenan amin la kana bi kulli shay alima eh to Allah ya kara sai da jin jashi yarda an tabbai sai da Aisha tace wallahi bayyan lati tusami ni inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin hadisin ifki da Bukhari da Muslim suka rawaito da ashabu sunan cewa tana cewa wallahi zinabi da ita take hannun riga ita ce wasu kusan kaman kunnen doki da ni a gaban manzo Allah ta da tsananin kyau ita ma tana da kuma kuma tana da kaman ita yar guggun manzo Allah ce so in an so gidan ma za ka samu idan an kamu kam guda biyu ne ga kam ne sai da Aisha to ga kam ne sai da zai zina binti jashi ana gane wannan da kana je gidanka ya kan guda biyu kace kai wallahi ba ai sama wannan ba waye ka inda annabi na bin koyin ka to an taɓa yin haka a gidan sai ka sai ka rusuna to ta ita ce farkon mata annabi sallallahu alaihi wasallam a saboda ya ce musu awwalu kunna luhuqan bi atwalu kunna yadan wacce za ta fara saduwa da ni a mata na ita ce wacce ta fi ku tsawon hannu sai suka ce sai muka nemi kara muna ta gwada tsawon hannu muka yi tsawon sai muka ga ashe sau da ta fi tsawon muka yi ta mata murna ashe ba ita bace ashe tsawon hannu na kyauta ake bi lokacin da sai na mura ya raba albashi mata ne sulasula ya ba su kuɗi mai yawa fiye da na kowa in ka cire babban manzon Allah sai na abbas ya fi kowa albashi da babban annabi ne sulasula ya ba shi dubu ashirin da hudu mata ne sulasula kowace ya ba ta dubu sha a halin badin dubu shida shida kuma matarka za ta kaɓi rabin naka dubu uku ɗanka kuma zai kaɓi dubu biyu da ɗari biyar haka ya raba in ban da jikokin masu Allah suka ya ka fifita su kan yayan sahabbai da Hassan da Hussein ya ba su dubu uku uku to sai ya cikawa shi ma Usama tun da Zaid shi ma kamar nasu shi ne Abdullahi zai na kalubalanta ya ce baba Hassan da Hussein dai mun san matsayin jikokin nasu amma shi Usama ba akan me zaka ɗora nasu fiye da namu ba yakin da yaje ban je ba yakin da uban sai je uba na je sai ce gaskiya ne na lura annabi ya fi son ubansa akan ubanka kuma ya fi son shi akan kai sahabbai ba sa jira annabi faɗa ko lura yi annabi ya fi son wani to sai fifita dan wani akan dan shi ba faɗan manzo Allah ba kuma an girme wannan saboda soyayya to da aka bata nata da aka kawo musu aka ba ta ce ai ba ni ce babban mu ba Aisha ne akai mata taraba saka ta ai wannan ki ce kadai ne wannan ne kadai wannan kudi aka ni kadai yau haka duniya ta zama ba annabi ya tafi to ka Allah karka nuna mun bane in ji ta tace Allah Allah ka kai ka mai da ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka haka to ita akwai wani abu na kirari da ta koya wa mata wanda da su da duk duniya har a kiyama ta tsaya duk mace a duniya tana da kishiyoyi in aka samu kishiyar da suke kunnen doki to ba kishiyar da suke so ta taƙe ta kamar wacce suke kunnen doki misali mata kunnen mu matan ba sa wuce hudu matan mutum guda hudu to sai aka samu akwai wata da ta san ita ce yar gaban goshi sai kuma wata ita ma da suke ganin kamar ita ma ita ma ta tabbata ne ita ce yar gaban goshi kamar suna kunnen doki ma'ana mata ba ta shikan kowa a matan miji a matan miji ta ce wanci wanci ne take ganin kamar za su yi kunin doki wajen mai gida ana ganewa ita ma wancan din ba ta shikan kowa sai wannan din ita ga wata ita ce ana ganewa to idan suna cikin haka kowace in ta samu daman taɗe ɗaya to ko saurara ba za ta yi ba sai dai daga abin da duk ta fanjama fanjam in isi gifari in Allah zai karɓa in ma azaba za mace sai dai a yi sai dai dawa ba ta ba haka ne to Allah da jarraba din ya guda maka matan annabi sun sun amsa sunan lastunna ka ahadin minan nisa'i lokacin da aka yi suke a duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shawara da Ali da Usama bai shawara da wata a cikin matansa ba sai Zainab bint Jash da suke kunin doki da Aisha fa ba da mata san ba za a rubuta ɗaya wancan kafin ka tun da kam lida ɗin za aka ce mata me za a sallame ta ko me ta sani a kanta ita kanta aisha ta yi mamaki irin amsar da zinauta ba ta ce ya rasuwa ta ce ahami sabbi wa basari wallahi la alamu shi'an illa khaira ya zala ni na kiyaye idanuna na kiyaye kunne na ban taɓa ganin wani abu mara kyau ban taɓa ganin wani abu mara kyau da mai ta ba abin da na sani alkhairi dama ba da su samu fana sallami kishi amma ka tafa dan ta koya sauran matan duniya ga irin zaman kishi da ya kamata yi to wannan kenan sai sai da juwairiya bintul haris yar banar musali wannan baiwar Allah subiyat yake wata zama da sallallahu alaihi wasallam juwairiya bintul haris subiyat fi ga zoti banar musali sun ma ta kawo wata zawaja wato fiyar sanata sittin wa hamsina ita zinab juwairiya bintul haris a yaƙi banar musali shine da ya buga zotul muraisi kusan kamar duk guda ɗaya ne a yakin ne aka ci danginta da yaki ta fada hannun wani cikin sa'abbai da aka zo rabba sai ta ce yanka mata kuɗin fansa da ya yanka sai ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman sa aka ce sai da Aisha ta baya nan sai dai ta je ta dawo sai da Aisha ce kai Allah Allah Allah kan dai to na Allah ka ga wanda ta ce Allah karka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kai da wannan yarinya wannan ana rahoto da yana mana halacci na mace ta banna addu'a shi ba Allah ka san ba dole akan sa ko annabi Ibrahim ma ya addu'a ce sai Ibrahim arid ana innahu kad jama haka ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ta dawo ta ce sallallahu ina ina nema a taimaka mu kudin fasa in ban shi kaina wajen wani ni yar sarki ce Haris shi ne sarkin garin su bane mutsali ma ga yadda na zo na zama to shi yanki ne ma a taimaka mun ban shi kaina in biya kuɗin fansa sai ce ta awa kaɗin min haza ana dai tare manzo Allah ke da ba na miki fiye da wannan ba sallallahu alaihi wasallam na ce ka wanda ka ne ba shi dubu a zinto da kirzi ba ka ashirin da biyar ko talatin ce ka Allah ana shan wahala ce mutane ka biya musu wallahi in ka tafi na abin da zai faɗa eh bana maki fiye da aka wata shi ne ya rasu ne ya ce in fanshe ki kuma in yantar da ke in aure ki ta ke na yadda aka yantar da ita ya aure ta to ka ji kima auren akwai dangin da yawa da aka kama kusan yaƙi kawai daga jin annabi aure ta kowa sai saki na hannunsa wa zai bautar da surkunan manzon Allah wajen gida ɗari aka yantar a dalilinta sai da Aisha ta ce ba ta gani mace mai albarka irin ta gida ɗari family ɗari a albarkacin ta ita kaɗai wata zo wajen sanar to ta rasu ta shekara hamsin wato fiye sanata a hamsin da shida sittin wa hamsin na zamanin ma'awiyar kenan wata wajen sallallahu alaihi wasallam mai munata bintal haris radiyallahu anha kana ɗauka ba musu ɗaya da juwariya fa ita mai muna ba ƙuraishiya ce wannan kuma daga banin mutsalik take ya auri mai mutu da ita ce ƙarshen matan da ya aura a rayuwa sai ta shekara bakwai lokacin da ya je umra tulkaba an tuna hudaybiya a shekara ta shida ba an yi alƙawari ba iya zo ya umra ba aka wata yarjejeniya yin wannan wata ta hudaybiya ta zulkaida da ya dawo baɗin kuma to bayan ya yi umrar ne ya aure sai da maimuna har yake ce musu za su ce kwana uku su bar shi umra ya bar musu garin su da ya daura aure take ce mutanen baka gashi na aure na zama surikin ku a garin ku me zai ana ku bari in shirya muku walima in suke muku raguma ku zo ku ci na ku ja mu ma san walima ka a ciki ko a bar mana garin mu ba a bar musu garin su kwana uku sun ci ka bar mana garin mu sallallahu alaihi wa annabi yake ga ka makka ba shikenan yadda alayhi salatu ce tunda alkawari ne shikenan ko ya daura kaya daman inda sun yadda kaga wannan kaman ka ce application ne na visa extension an yi apply ne a samu visa extension a ƙara yawan visa suka ce a annabi kaga wani was denied the visa extension by the Meccan pagans da aka hana shi ne yayi a tattara a tafi he respecting dokar ko na cewa bizan kwana uku duk darussa ne duk koyarwa ne in ba ka mala'ika ɗaya da za duk ya caccabe zai da ake kwashe shinkafa ya ɗaga matsayarsa ya zuwa su wani daji ba da gama wasu gane ina ne garin ina ne ba ba irin su ba sallallahu alaihi wasallam to ya aure ya daura aure da ita kuma ita innar Khalid bin Walid ce da uwar da ita da uwar Khalid dan Walid da uwar Abdullahi Abbas duk uban uwar su ɗaya uwar su ɗaya Ummul Fadli ita ce uwar su Abdullahi da Abbas da da uwar Khalid bin Walid da wannan annabi na musu kiyaye ta al-akhawatu mu'minatu yace wannan ƴan uwa mata mu'mine ne su ukun duka shi ne ke bayyana akhiru man tazawwaja sallallahu alaihi ita ce karshen wanda ya aura wato fiye sanata hidawa 50 ta zuciya ta shekara 51 kaman shi ita ma zamanin ma'awiya har yanzu wakila sanata 60 wa 60 wani suka ce a 66 kaga wannan kaulin shine aka ce ita ce karshen wacce ta rasu bayan ummu salama da ta rasu 62 kenan ana gane wannan in ita ya tabbata 66 sannan na ganin za mu ne za mu tsaya nan wurin kama da saura ta ɗauka saboda ta za a yi saboda sallah samun kwanan nan dole ina akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa an kira sallah tun akwai mai tambaya sunanta hanta matu hanta matu ha ƙarami da nun da ta ha da mi da takuri ka san takuri kuwa ko kai ma ba ka yi alu'an baki alu'an baki wazal ba eh o alu'an baki ka sani aram to yayi ha ƙarami da nun guda bari ma eh ha ƙarami da nun guda eh da ta guje ba ta kuri ba da minjaye sai ta kuri kuma ya hanta mata a ba haka ba ne ai ya ce maimuna ita ce ƙarshe kaga kuma gashi ya kasa fiye a baya ya dai jero su ne kawai dai a farko farkon ne jera su hasbar tarti daga sai da Khadija su sai da Aisha su sai da Sauda su sai da Sauda sai da Sauda mata kun sai da Aisha amma anan din ba lallai yadda ya jera su bane
wanda kake injection aka kawo shi magana aure sai na Sauda Sauda ta bintu zama da Aisha eh ji a hakan ce yanzu sai da Aisha dora musu aure kuma shekara shida ne kwarai kuwa amma ba tare lokacin ba lokacin da aka kawo shi magana auren Sauda sai sai da Aisha kuma shekara shida ne eh kwarai kuwa amma ba su tare ba sai da aka koma makka lokacin shekarun ta tara sai mai kuma yake nan to Allah musalli ala sayyidina Muhammad Fatima al-Katim ya jasan da sunan sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam